الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى أكو رمضان شكرا تدبو دير دري هدو da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne ya dace da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu al'an'am wanda yau cikin taimakon Allah za mu tashi ne akan aya ta saba'in daidai wadin Allah madaukin sarki saba'in da ɗaya wadin Allah madaukin sarki wul ana da min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna na malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله منها كل بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين
Allah ya ce kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna ga ya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anad'u min dunillahi ma la yanfa'una yanzu zamu kirayi wani ba Allah ba wanda ba zai amfanar da mu ba in abadnahu idan muka masa bautan wala ya durruna kuma bai isa ya cutar da mu ba anan ana nufin wato gumaka kenan bautar gunki ba shi da amfani ba za ka karu da komai a duniya ba sannan in baka bauta masa ba kuma babu abin da za ka rabu kuma bai isa ya cutar da kai ba wa nuraddu ala aqabina yanzu so ake mu koma baya bayan mu mu koma murtaddina ila shirk mun yi ridda mun koma ga shirka بعد إذ هدانا الله bayan Allah ya shiryar da mu kalladhi istahawatu shayatin fil ard kamar wanda ainihin wato shaydan ya batar da shi ko shaydan suka batar da shi shine istahawatu shayatin hayran yana cikin rudu ya za mu kasance kamar waɗanda shaydan suka batar da su suka ɗimautar da su suka jefa su cikin rudu da taraddudi a cikin al'amarinsu lahu ashabun yad'unahu ila al-huda ila al-huda atina Allah ya buga misali zuwa ga wanda yake kira zuwa ga bautar gumaka alladhi yad'u ila al-alihati wa liman yad'u ila Allah ta'ala ga wanda yake kira zuwa ga gumaka da kuma wanda yake kira zuwa ga Allah kamar mutum ne wanda yake da wanda ya bi shaidan da kuma wanda ya bi annabi cikin annabawan Allah kuma ya aiki da kira cikin kiran ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wannan yana da ashabun abokanai ya da'unahu ilal huda suna kiransa zuwa ga shirya kul inna hudallahi huwal huda ga ya musu ya manzan Allah shiriya dai ta Allah ita ce shiriya ba shiriyar gumaka ba wa umirna li nuslima li rabbil alamin mu an umarce mu ne mu miƙa wuya zuwa ga ubangijin talikai Allah shi shi kadai kar mu hada da kar mu hada wani da Allah tabaraka wa ta'ala wajen bauta wannan misali ne Allah tabaraka wata'ala yake bugawa dangane da abin da kafirai suke kiran annabi a kai shi yana kiransu zuwa ga shiriya su kuma suna kiransa zuwa ga bata to shine Allah yake ce da manzo Allah ya gaya musu yau za mu bar shiriyar da Allah ya bamu abinda Allah ya ce mu yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi kuma mu zo mu kama bata mu bar gaskiya mu kama bata mu bi waɗanda shaidanu suka batar da su suka shiga cikin rudu amsar ita ce ba za mu yi wannan ba gaskiyar ita ce a kama hanyar Allah kuma a kama hanyar shiriya don hanyar Allah ita ce za ta fidda mutum zuwa ga gaci hanyar shaidan kuma ba ta kullewa shi ne Allah ce shiriya ta kwarai قل إن هدى الله هو الهدى shiriyar Allah ita ce shiriya in ka samu daidaito daga bangaren Ubangiji ka dace kuma mu an umarce mu ne mu miƙa wuya ga Ubangijin talikai ba mu miƙa wuya ga gumaka ba ko kuma kafirai kuna kiran kanku ne zuwa ga bautar wani Allah bambancin addinin musulunci da addinin kafirci shine addinin kafirci yana kira a bauta wani Allah addinin musulunci kuma yana kira abauta Allah shi shi kadai wahdahu la sharika lahu to shine sai yace mai kuma
wa an aqimu salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون نعم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
kuma Allah ya umarce mu wa an aqimu salata wattaqu ku tsayar da sallah mana cikin abin da Allah ya umarce mu mu musulmi mu tsayar da sallah wattaquhu sannan kuma an umarce mu da takawa da jin tsoron Allah mu miƙa wuya ga Allah ɗaya mu tsayar da sallah biyu kuma mu yi takawa mu ji tsoron Allah takawa tsoron Allah shine yin taka tsantsan akan komai kamar misalin ka bi hanya mai ƙayoyi duka duk ƙaya ne a cikinta a ce ka yi tafiya daga nan zuwa wani wuri mai nisa amma duk ƙaya ne dala idan ka zo za ka bi wannan hanya ya za ka yi za ka kula duk inda za ka jefa ƙafa ka sai ka san wurin ba ƙaya ko to wannan shine ake cewa takawa taka tsantsan Ma'ana duk abin da ɗan adam zai aikata a addinance to yana mai lura ya sa basira cewa shari'a ta ce ayi wannan abin ko ba ce ayi ba to an umarce mu tsaye da sallah kuma an umarce mu mu yi taƙawa wa huwa allazi ilaihi tusharun kuma Allah din nan shine wanda makomar mu gaba ɗaya tana gare shi ne ai tajma'una fil mawqif lil hisab ga Allah za ku haɗu gaba ɗayan ku ranar tashin alkiyama don a yi muku hisabi wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq kuma Allah da aka ce ku miƙa wuya gare shi shine wanda ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya ai izharan lil haqq Allah ya halicci sama da ƙasa ne don ya bayyana gaskiya li'annahu ja'ala sun'ahu dalilan ala wahdaniyatihi dan Allah ya sanya halittar sama da halittar ƙasa ta zamanto dalili ne akan nuna kadaituwar Allah ɗin shi shi kadai tabaraka wa ta'ala da ya halicci sama da ya halicci ƙasa kamar alama ce da take nuna maka cewa akwai wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa shine khaliqus samawati wal ard mahalicin sammai da ƙasai kuma bil haqq da gaskiya ba da zalunci ba ba da ha'inci ba wa yau mai kun fayakun sannan ku tuna ranar da Allah zai ce kun kasance fayakunu kuma wannan abin ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala wannan halittan sammai da kasai din kawai cewa zai yi ku kasance sai su kasance innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin ubangiji yayin da Allah ya nufaci faruwar wani abu kawai cewa yake yi da wannan abun kun fayakunu kuma abun sai ya kasance to ku tuna da wannan ubangiji sannan ku tuna da wannan rana da Allah zai ce ta kasance ta kasance alqada'u wal qadar alqada'u wat taqdir hukunci da kaddartawa komi zai kasance ne a ƙarƙashin kaddarar ubangiji tabaraka wa ta'ala wani zai yi tunani ce wai shi Allah ya aka yi halicci sammai da ƙasai din katako aka samu ana bugawa ana ta hadawa a'a ƙarafuna aka sa masu walda aka kira a'a mala'iku ne aka ce ku kama gini da tubali a'a ya aka yi halicci kogi ya halicci iska ya halicci bishiyoyi ya halicci ƙasa ya halicci duwar watsu kawai cewa yake kun abin ya kasance kun fa yakunu sai kasance kana amruhu tabaraka wa ta'ala bainal kafi wan nuni lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kasancewa ne tsakanin kaulasan da nu'ara kun fayakun sai kawai ya kasance to haka kiyamar ma za ta kasance Allah zai ce da ita ta kasance kuma sai ta kasance wasu suka ce wa yau mai kun fayakun zamirin kamar yana komawa ne zuwa ga wato halittar sammai da ƙasai wasu kuma suka ce a'a yarjiwa ilal kiyama yana komawa ne kan tashin kiyama ma'ana ana nuna mana gaggawar faruwar tashin alkiyama kawai Allah cewa zai kun kawai sai kiyamar ta kasance wasu kuma suka ce a'a wa yau mai kun fayakun ku tuna ranar da Allah zai ce wa halitta ku mutu sai su mutu idan duniyar ta zo ƙarshe kawai cewa zai yi wa mala'ikan mutuwa kowa ma ya tafi sai ya busa kafan kuma kowa sai ya tafi da wanda yake so da wanda baya so kowa dole sai ya tafi fa yaqulu mutu fa yamutun kuma haka in ya so tashin su sai ya ce qumu fa yaqumun ku tashi kuma sai Allah ya tashe su kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda ka sani a bayan ƙasa wallahi mai karewa ne mai mutuwa ne burus kowa sai ya mutu kuma komi sai ya kare dukkan wata harka da ka sani ana yi wallahi sai ta yi sai ta yi sukuni ta yi shiru to kuma daga baya an Allah ya ga daman tashi alkiyamar kawai sai ya ce a tashi kuma sai a tashi manzan Allah shine mutum na farko da ƙasa za ta fara facewa ya tashi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana awwalu man yanshaqu anhu al-ard ni ne mutum na farko da zan ƙasa za ta fara fashewa ta tsage sai in tashi na miƙe sannan kuma kowa sai ta miƙewa daga cikin kabarinsa da wanda ruwa ya cinye shi da wanda dabbobi suka cinye shi da wanda ya ƙone da wanda aka sashi a kabarinsa da wanda dan adam dan uwansa ya cinye shi duka kowa sai ya tashi da wanda tsuntsaye suka tashi suka cinye shi qawluhu al-haqq ai maganar Allah gaskiya ce as-sidqul waqi'u la mahala gaskiya ce mai faruwa babu makawa ai ma wa'adahu haqqun ka'inun abinda Allah ya mana alkawari na tashin mu wallahi gaskiya ne kuma sai ya kasance walahul mulk yawma yunfaku fi sur Allah shike da cikakken mulki ranar da za a yi bushi da huri a cikin kafo duk mulkin mai mulki mai karewa ne sarakuna masu mulki ko 'yan siyasa masu mulki ko sojoji masu mulki ko shugabannin al'umma masu mulki ranar alkiyama mulki ya ƙare Allah zai ce maliki yawmiddin ana malik wa hadha yawmuddin ni ne almalik mamallakin mutane mamallakin halitta wa hadha yawmuddin kuma yau ita ce ranar sakamako limanil mulk al yawm waye ya isa wa yake da mulki yau a yau wa yake da mulki lillahi alwahidul qahhar ai mulki yana hannun Allah tabaraka ta'ala ba wanda ya isa daga hannu ko akwai shi ba wanda za a yi wa jiniya ba wanda za a daura wa rawani ba wanda za a yi wa salut a yi salutin a girmama shi a kame masa babu ranar kurin Allah ne ke shan kirari a gurin mala'ikun Allah sauran mutane kuma sun zama bayi suna jiran hukuncin ubangiji tabaraka ta'ala wal amru yawma idhin lillah al'amari kam ranar gaba ɗaya na ga Allah ne tabaraka ta'ala to ko ba ranar ba ma al'amari yana hannun Allah ne ko ba haka bane e babu wata ranar da lamari baya hannun Allah tabaraka ta'ala to ubangiji muke roƙo ya sa mu samu cikawa da imani kuma ya azurta mu da aiki na kwarai ya zo a cikin riwaya ingantacciya hadith imamu tirmidhi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a hadisi ne tabbatacce manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama daga abi sa'id al-khudri kaifa an'am wa sahibu suri qad iltaqamahu annabi ya ce ya za a yi mana ji daɗi alhali mala'ikan mutuwa mai busa kafo ya riga ya sa kafo a bakinsa jira yake yi kurin a umarce shi da ya busa kuma ya busa din yau ya za a yi na ji daɗi ma wa asga sam'ahu wa hana jabhatahu yantaziru mata yumar ya kafa kafo a bakinsa ya miƙa kunnensa ya shiru ya sunkuyar da goshinsa shi mala'ikan da za a umarce shi ya busa ƙaho yana jiran yaushe za a umarce shi ya busa ƙafon suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma za ta amuruna da me za ka umarce mu annabi ya ce kawai abin da zan umarce ku ƙulu hasbunallahu wa ni'mal wakil kurin ku ta cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da wakili ubangiji tabaraka wa ta'ala lamarin kiyama lamari ne na tashin hankali lamari ne na damuwa a nan gurin abinda manzo Allah yake nuna wato me ma abin jin daɗi a duniya me abu na daɗi a duniya alhali mala'ikan mutuwa mala'ikan da ke busa kafo tuntunin ma Allah ya bashi kafon ya ce rike ka jira yaushe za mu ce ka busa to ina zan samu sakewa ina waɗanda suka yi shirin zaman duniya ina waɗanda suka yi shirin tara duniya ba su tunanin lahira ina waɗanda ba sa so a musu maganar mutuwa ina waɗanda ba sa iya zuwa jana'iza ina waɗanda ba sa iya zuwa gaisuwar mutuwa ina waɗanda ba sa iya zuwa sallar gawa to albishirinku tun kafin ku zo duniya Allah ya umarci mala'ikan mutuwa mala'ikan da ke busa ƙafo ya ce ɗauki ƙafo ka riƙe ka jira yaushe zan umarce ka manzo Allah kuma ya faɗa ya ce wai su ana wasa'a ka hatai an turo ni da ni da tsaskani na da tashi alƙiyama kamar wannan ya tsanne ya tsaka ta tsakiya da manuniya ku duba dan tsakanin dan guntu ne tsakani iya nan ne kawai yace to a wata riwaya ce wa in kadat la tasbiquni kiyama ta ma kusa ta rigaye ne saura kiris Allah ya tashi kiyama sai aka turo ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kurum karshe ne annabi da karshe zai zo hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda baya sallah akan lokaci ya kama sallah akan lokaci wanda baya azumi ya kama azumi wanda bai karbi musulunci ba ya karba wanda baya ambatan Allah ya ambata wanda baya sadaka ya sadaka wanda baya da hakuri ya hakuri wanda baya karatun Qur'ani ya rinka yi wanda baya da kyakkyawan mu'amala ya kyautata mu'amalarsa da mutane wanda baya tunanin mutuwa ya rinka tunata قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mutuwar da kuke gudun ta ba kwa santa inji Allah mahaliccinku masaninku to to za ku riske ta a gabanku ya salam ka ruga da gudu ba ka so ta kamo ka tsammanin ka tana baya to za ku tarar da ita a gabanku ba shi kenan ba mazauta mazauta kana gudu kada wuta ta cika inda kake gudun za ka tafi sai ka tarar da ita a gabanka za ku mutu kuma Allah zai mai da ku izuwa gare shi tabaraka wa ta'ala alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibu al-ghaibu huwa ma ghaba anil ibad abin da ya buya ga bayi wa ma yushahidunahu da abin da ya buya ga bayi ba su ganin shi to Allah shi ya san gaibu la ya ghaibu an ilmihi shay babu abin da yake buya ga Allah babu da ni da kai yanzu in muka duba saman nan duhu kullum zamu gani amma ba mamaki akwai tsuntsaye da suke kewayawa a cikin saman nan amma ba ma gani amma shi Allah yana gani yanzu saboda raunin mu sai mun saka fitila mu haska mu ga abin da ke gaban mu saboda dare yayi amma Allah ba ruwansa da fitila shine masanin cikin duhu to shi yake da halitta a cikin ƙasa ma shi ke da halitta a cikin a cikin sammai alimul ghaibi wa shahada masanin gaibu da kuma bayyane wa huwa al-hakimul khabir kuma Allah shine mai hikima al-khabir mai ba da labari dangane da dukkan abubuwa da suke faruwa a duniya da kuma lahira Allah ya mana mai kyau
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة هكا
إني أراك وقومك في ضلال مبين
yanzu za mu shiga wata kisa mai ban mamaki ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da mahaifin shi azara kissa ce mai ban ƙaye kuma mai wa'azi a tattare da ita da nuna fasaha da basira irin ta annabawa da irin uslubi na da'awa a zamananci a waye kamar yadda annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya Allah yake ba da manzan Allah labari cewa wa iz qala ibrahim li abihi azara ka tuna ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi ibrahim yake cewa babansa azara azara din nan sunan baban annabi ibrahim ne a wata kira'ar azaru kira'ar yaqub yana karanta wa iz qala ibrahimu li abihi azaru a kira'ar yaqub amma al-qira'atul ma'rufa tuqra bin nasb sananniyar kira'a da aka fi sani ana karantawa ne azara a maimakon azaru wannan azara din suna ne a ajamin suna ba ajamin suna ba balarabin suna ba shi sa aka ce ana yi masa nasaba a wajen wato kasra yunsabu fi mawdi'il khafdi kamar da malaman nahawu suke faɗa shi wannan azar din baba annabi ibrahim asalin daga cikin sunansa ana ce da shi tarih tarih akan ce da shi tarih bayan azar din kamar isra'il ne annabi yaqub sunansa isra'il kuma ana ce da shi yaqub kamar yana da suna nawa kenan suna biyu ko dai ka ce azara ko ka ce tarihu kamar yadda ake ce da annabi yaqub yaqub kuma ana ce da shi isra'il ka tuna yayin da annabi ibrahim yake gaya wa babansa azar akwai wasu da suke ta tawilin wannan aya wai cewa ba za a ce baban annabi ibrahim ba ne azara sai suke cewa wai a'a ba babansa ba ne wasu ce dan uwansa ne wasu ce wai kawunsa ne wasu ce babbansa ne saboda ai bara a ce baban annabi ba kuma alhali ba musulmi ba to wannan karya doka alkur'ani ne kuma karyata abin da qur'ani ne ya faɗa Allah ce wa iz qala ibrahim li abihi me li abihi babansa azar to ya wani zai zo ya ce li ammihi kafa alkur'ani fasaha larabci ne لو كان يراد بالأب الأم لقيل وإذ قال إبراهيم لعمه آذر فما المانع ba abin da zai hana a larabci yayi in an ce wa iz qala ibrahimu li ammihi azar amma Allah bai ce li ammihi ba sai ce li abi kuma kar ku manta a can suratu maryam ba ya ta bayani ba gwagwarmayin da ya ta sha da babansa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya nan dai ya abaci ya abacin duk sai a ce ana nufin ba babansa ba a ce kawunsa ko babbansa ko dan uwan shi kun ga wannan tawili ne ba'id da haka abinda qur'ani ya faɗa haka zamu faɗa ku tuna yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara a lokacin wannan baba na shi ba musulmi bane ba kuma bai karɓi hanya ta musulunci irin ta annabi ibrahim ba a tattakhidu asnaman aliha yanzu ya kai babana za ka riƙi ainihin wato gumaka su ne allolinka abin bauta ka bar Allah ka kama gumaka kana bauta musu min dunillah ba Allah ba inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ya baba ina ganin da kai da mutanenka kuna kan bata mabayaniya a nan gurin malamai suke cewa ashe yana da kyau ɗa idan ya ga mahaifinsa ya kauce wa hanya ya masa wa'azi ba laifi bane dayewa baban sa wa'azi amma ku duba uslubin da da Qur'ani ya faɗa wa iz qala ibrahim li abihi yayin ka tuna yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa a can cikin maryam ya ce ya abati ya babana ka gan da girmamawa ya baba me yasa kake bautawa shaytan la ta'budu shaytan kakka bautawa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya sake cewa ya abati ya babana kaga akwai girmamawa inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya kaga sai amfani da ya baba to yana da kyau mutum yayi wa mahaifin shi wa'azi gargadi da dora shi akan hanya in ya ga yana kan hanya wacce take ba daidai ba ah to zaka je kai wa'azi ma a gari kowa da kowa ma yana ji ballantana gidanku ballantana babanka ai min babi aula ka yi wa babanka wa'azi yayi a to da ka shiryar da wani ya je ya samu dacewa mahaifinka ya shiga wuta wanne fi ba gwanda ka shiryar da mahaifinka ba da haka ashe da Allah zai kaddara mutum kamar yana kan sunna yana kan aqida ta kwarai to yayi kokari yayi wa mahaifinsa wa'azi in mahaifin yana kan bid'a ko yana kan shirka amma da uslubi mai kyau ba irin yanda ake yi ba mutum ya rinka cewa babansa ai dan bid'a ne ai batacce ne ai wane ne ai wane to ya za a iya gane mutumin da kake so ya fahimce ka ya za a yi ka kai shiga halaka wanda ka kai shiga halaka ya za a iya fahimce ka ko mutum ya ce wa tsofansa ai mushriki ne ai kafiri ne wani ma cewa yawa babansa ma ya ridda ba tare da amfani da wani uslubi na kwarai ba wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan yanzu a nan gurin in mun karanta kisar da ku a hankali za ku fahimci cewa baban annabi ibrahim shi ba ma bautar gumakan ba ma shi har gumakan ma yake sayarwa ma amma ka duba da ya zo yi masa wa'azi sai ce ya abati ya abati to akwai wanda ko magana baya wa babansa saboda kullum sun samu bambanci akida magana baya zuwa ya je ya gaishe shi wallahi tallahi wannan abin da ka dauka ba addini bane kuma ba daidai bane ka karaɗe kasan nan kana yawon wa'azi amma wai tsohon ka wai dattijan ka a matsayin mushriki ka dauke shi kaddara yana kan bata wani kokari kai na ganar da shi wani kokari kai na ganar da shi tsakaninka da Allah wallahi iyayenmu suna da nauyi a kanmu wallahi wallahi baki ba zai iya faɗa ba abdullahi dan umar wata rana ya ga wani mutum a ka'aba yana zagayawa yana tawafi yana goye da mahaifiyarsa yana tawafi da ita fa goyo kamar yadda uwa take goye ɗanta da ƙyar niki-niki tsohuwa ce ya gama dawafi da ita ya zo ya dire ta ta sha ruwan zamzam sai ya samu abdullahi dan umar ke tambayin sai ke cewa yaya yaya yaya yaya kake ganin cewa shin na na biya wannan mata hakinta abdullahi dan umar yake cewa wallahi ko farce baka biya ba farce daidai a cikin hidimar da tsohuwarka ta maka dan ka kewaya kana yin dawafi da ita to wallahi ko farce baka biya ta ba ina mutumin da yake ɗiban shekaru ma bai ɗinka wa tsohuwarsa ko tsumman da za ta sa ba matanka suna cikin walwala da jin daɗi amma mahaifiyarka ba ta da tsumman da za a iya ganinta kana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali baka taba kiran mahaifiyarka taimaka mata ka yalwata mata ba musamman a irin wannan wata mai albarka na wata ramadana ina tambayan ka me ka kai wa mahaifiyarka kuma tuno me ka tara a gidanka kayan ciye-ciye kayan shaye-shaye asnaful ma'kulat wal mashrubat different kinds of kayan ciye-ciye da shaye-shaye ka tara a gidanka amma ɗakin tsohuwarka mahaifiyarka mai ka kai mata akwai wanda abinci ma baya iya kai gidan mahaifiyarsa saboda matarsa ta ce ita ita ba baiwa ba ce ba a turo ta ta zo tana dafa wata tsohuwa abinci ba akwai mutumin da matarsa ta gaya masa ka yace a kai wa uwarsa abinci ta ce kaga ni fa ba baiwa ba ce ni baka auro ni dan na zo na ciyar da ko na dafa wa tsohuwarka abinci ba haka wallahi ta gaya masa kuma haka ya haƙuri ya zauna da ita ku taimaka wa iyayenku kuma alamar mai imani alamar wanda yake da albarka za ga yana girmama mahaifan shi da uwa da uba subhanallah baka da abin da zaka saka ka musu bayan tauhidi ma Allah a duk duniya cikin ibada ba abin da ya kai bin iyaye وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما باعتي وبابا كش باعتي وماما دمي باعدك مسطاوة وقل لهما قولا كريما كجاء مسزنتي مي توشي كجاء مسزنتي مي فرنتاوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ka shimfiɗa musu fuka-fuki na rahama da jin kai ka rinka yi musu addu'a kullum ya Allah ka ji kan iyayena kamar yanda suka rene ni ina yaro wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura ku taimaki iyayenku ko agazawa iyayenku ku yalwata musu ku faranta musu ku kulla alaka da su ku zamanto kuna kusa da su akwai mutumin da kullum aka ce zai fita sai ya je ya gaida mahaifiyarsa ta ce in zaka dawo ka siyo min tsire in ya zo sai sayo tsiren ya kawo sai ta ce ba ta da haƙorin ma da za ta tsiren kwaɗayi dai irin na tsofaffin mutane sai ta ce ɗauko ruwa a kofi ya ɗauko ruwa a kofi ta ce zuba min tsiren a ciki sai ya zuba tsiren ta ce kaɗa min shi ta kada shi sai ya kaɗi ya zama ya yi fari ka san karago in ya sha ruwa sai ya fari ga shi dai in yana lafiya kalaujiya yake ko amma in ya sha ruwa sai ya fari to wannan ruwan sai ta tsame naman ya ce mun murje mata naman sai ta kurbe ruwan sai ta ɗauki wannan naman bayan ya jike tana murzawa tana murzawa tana ci idan ya zo zai tafi kuma sai ta ce kawo gadon bayan ka da da gadon baya ta ɗirka masa dundu ta ce to je ka haka ya haƙura kullum take masa bai yi zuciya ba kuma gashi sai ta zo ta mutu ta tafi shikenan wallahi in Allah ya ga dama sai ba shi gidan aljanna da wannan hidimar da yau mahaifansa kai kana son albarka to ka rinka samun addu'a daga bakin iyayenka kayi kayi abin da mahaifinka ko mahaifinka ko mahaifiyarka za ce Allah maka albarka annabi Muhammadu ya faɗa hadisi riwayar imamul bukhari a cikin littafin adabul mufrad sallallahu alaihi wasallama cewa Allah yana gaggawan karban addu'a na mahaifi ko mahaifiya addu'ar alheri ko sharri idan tsohonka yana maka addu'a ta alheri Allah yana gaggawan karba sai ce mala'iku ku rubuta babanka ce Allah ma albarka amma mahaifinka ce Allah wadare da kai ya neme ka ya rasa a gona kana can kana watan gaririya a duniya Allah kiyaye mu anan ni abin da yasa na faɗa da jawabi anan yanzu nan zamu shiga gugurmaya ne tsakanin annabi Ibrahim annabin Allah da babansa da ba musulmi ba ka duba yukhrijul hayya min al mayyit Allah yana fitar da rayayye daga matacce kuma wannan yana nuna mana ashe ba aibu bane dan wani annabi cikin annabawa shi din annabi ya zama musulmi babansa kuma ba musulmi ba ba laifi bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi yake amma kuma Allah bai azurta mahaifinsa da musulunci ba a tattakhidu asnaman aliha yanzu baba zaka riki gumaka a matsayin abin bauta kai inni ni dai ina ganin da kai da mutanenka kuna kan bata mabayyaniya fata na dai ku gyara to sai Allah ya ce me وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك الله يتي كما هكا نري إبراهيم muke nuna wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nuriyahu malakutus samawati wal ard muke nuna masa mulkin sammai da ƙasai muka nuna masa mulkin sammai da ƙasai muka nuna masa halittan sammai da ƙasai muka nuna masa ayoyi da suke cikin sammai da ƙasai ba dan komai ba liyakuna minal muqinin dan ya kasance cikin masu sakankancewa da yaqini a cikin addinin sa da kuma ainihin wato aqidarsa ka duba yadda Allah ya halicci sama bi ghairi amadin tarawnaha babu wani itace ko wani karfe da aka tokare sama ya hana ta zubowa ko akwai akwai wani mai tafiya da ya tafiya ya je ga akwai wasu turaku da Allah ya tsare sama la ilaha illallah a haka take a tsaye wa ya rike ta adalcin ubangiji adalci ne ya rike ta adalci to bayan ita ma akwai wata bayan ita ma akwai wata kuma kowace sama akwai halitta kamar yadda wannan duniyar da muke ciki halittu ne to mu sama da mu akwai halittu sama da su akwai halittu sama da su akwai halittu kuma ƙasa ma haka akwai halittu yace muka nuna wa annabi ibrahim ya gani halitta da mulkin mu a sammai da ƙasai dan ya zamanto masu yaƙini dangane da ainihin wato imani da zai yi da mu to sai ce mai kuma فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي نعم فلما أفل قال لا أحب الآفلين
annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an haife shi ne a zamanin namrud namrudu dan gidan kan'ana namrud shine da hausa ake cewa lamarudu ko namarudu aka ce shine mutum na farko saboda tsabar mulki da sarauta da ya fara sa irin kan sarki din nan touch crown shine ya fara makala wannan kuma shine ya fara kiran mutane ya ce su bauta masa a zamanin shi akwai masu bautarsa akwai bokaye akwai masu bautar gumaka to bokayen zamaninsa suka ba shi labari cewa kamar yadda malaman tafsir ke faɗa ya yi wani mafarki da ya ba shi tsoro sai suka ce ai za a haifi wani yaro ne a wannan zamani naka wanda zai kwace mulkinka kuma halakakka tana hannunsa kuma an samu wannan jawabi ne daga littattafan annabawa da suka gabata to annabi ibrahim ku dawo da hankalinku da tunaninku nan tare da ni yana rayuwa ne a zamanin mutane da suke bautar rana bautar wata bautar gumaka to sai ya amfani da wani uslubi don ya dawo da su daga kan batan da suke kai ya ɗora su kan gaskiya wa in kana hanyar da ya bi ɗin ta rikitar da wasu daga cikin malamai suke ganin cewa wai a wancan lokacin shi kansa shi ɗin ma bai samu shiriyar ba wasu suka ce a ba wai bai samu shiriya ba ne ba babu wani annabi da Allah ya tashe shi bai samu shiriya ba a'a tactics ne da istratiji na da'awa sai ya ɓadda sau ana so mai wa'azi mai da'awa wani lokacin ya ɓadda sau saboda kana so ka shirya da mutanenka to ka ɓadda sau ka canja tafiya inda kana gudu ne ka dawo ka tafi a hankali in sauri kake yi to ka tafi a hankali in a tsaye kake ka zauna in kana da fada to ka yi a hankali saboda dan adam yana buƙatar a ai mukhataba da shi ai magana da shi da tunaninsa da kwakwalwarsa da kuma abin da yake hangowa to amma annabi ibrahim a nan gurin ya canja uslubi ne na da'awarsa shine za ku ji abin da zai faru falamma janna alaihi layl ra'a kaukaba Allah ya ce yayin da ainihin wato dare yayi shine janna alaihi layl larabawa sukan ce jannan lailu wa ajanna lailu wa jannahu layl wa ajanna alaihi layl yajinnu jununa ma'ana dakhala alaihi layl yayin da dare ya shigo yayin da dare yayi jununan wa janana ra'a kaukaba dare yayi sai gashi ga tauraro tauraron da yafi kowanne haske to ya san mutanen su suna bautar gumaka suna bautar wata suna bautar tauraro yana kallon wannan tauraro a gaban mutanensa qala hadha rabbi sai ce wannan ubangiji na ne ku kula da uslubin sai ce wannan ubangiji na ne ko kuma fassara ta biyu ka ce sai ce yanzu wannan ne ubangiji na ko kuma ka ce cewa yi in dai wannan ubangiji ne to bari in gani ga tauraro ya gani ga jama'a suna nan dan su ji sanyi sanyi kamar yana tare da su sai ce wannan ubangiji na ne hada rabbi malamai suke sabani me hikimar da ta sa annabi ibrahim shi ne yake bauta allah shi shi kadai kuma shi ne shugaban masu tauhidi ma gaba ɗaya kuma ya zo ya ce tauraro shi ne ubangijinsa na farko suka ce yana neman shirya ne a wannan lokacin kana ibrahim mustarshidan yana neman shirya ne taliban littauhidi hatta waffaqahu allah ta'ala yana neman tauhidi ne har zuwa lokacin da allah ganar da shi wa ta hurushu da Allah ba shirya daga baya amma wannan bai cutar da shi ba dan saboda in mutum yana neman gaskiya ya fada cikin halaka wannan sai ya zamanto Allah ya canja masa da alkhairi magana ta biyu suka ce a'a hada rabbi din nan tun yana yaro ne lokacin ba dora mai ma shirya ba tunda mutum yana yaro kaga babu takalifi a kansa ba hujja ba ta tsaya a kansa ba amma da yawa malamai sun yi inkarin wannan zancen suka ce a ai ba zai yiwu ba a ce annabi cikin annabawan Allah akwai wani lokaci da ya wayi gari yana bautar wani Allah kash ina babu wani annabi face Allah ya turo shi ho muwahidun yana mai kade ta Allah ne tabaraka wa ta'ala to ya za mu fassara wannan malamai suka ce na farko za a iya cewa Ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi amfani da wannan uslubi ne don ya jawo mutanensa a hankali a hankali ya nuna musu kuskurensu da jahilcinsu da suke bauta wa tauraro suke girmama abin da bai kamata su girmama shi ba saboda a wannan lokaci kamar yadda ake bauta Allah haka suke bautar tauraro kuma suna ganin komi yana hannun wannan tauraro ne to sai ya nuna musu cewa ina ai sun kama abin da yake ba shirya bane ba falamma afala yayin da tauraron nan ya shuɗe ai dole tauraro yana tafiya ko yana shuɗewa ya ga bai ganshi ba sai ce qala la uhibbul afilin sai ce kai ni gaskiya ba na son allan da wani lokacin ba a ganin sa ka duba da Allah wani uslubi mai kyau wannan ubangiji na ne eh mun yadda muna tare da kai yana nan yana nan ana jira sai tauraro ya bata aka daina ganin sai ce wani irin Allah ne wannan kuma a zo ba a ganin sa a la uhibbul afilin ni ba na son ubangiji mai kaucewa kaga ya sa musu shakka zai canja musu tafiya to wala Allah za su ce to yanzu ya zamu yi ina zamu je wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suka ce a annabi ibrahim ba ya ce wai wannan ubangiji na ne ala wajhi tahqiq ba a'a ala wajhi istifham ne tambaya yake kamar cewa a hada rabbi yanzu wannan ne ubangiji na kaman kaman yadda Allah ke cewa afa in mitta fahumul khalidun ai ana nufin idan ka mutu afahumul khalidun za su dawwama ne wajihi na uku na fassara wasu malaman suka ce a yayi ne dan ya kafa musu hujja ya nuna musu cewa ba akan daidai suke ba sai ce me kenan hada rabbi bi za'mikum yanzu ku a ganin ku wannan shine ubangiji na yayin da tauraron ya buya sai ce a ni ba na son tauraro mai bata ubangiji mai bata fuska ta fudu suka ce akwai takdiri a zancen ba hada rabbi din bane cewa yayi ya kuluna hada rabbi yayin da dare ya ga tauraro sai ya ce ga mutane na suna cewa wannan tauraron shine ubangijinsu kamar yadda Allah ya faɗa wa idh qala wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kaga anan rabbana taqabbal minna takdiran zancen yaquluna rabbana taqabbal minna suna cewa rabbana taqabbal minna amma ba kawai yaquluna din ba yanzu anan misalin farko ga ibrahimu ya zo ya ga tauraro sai ya gwada mutanensa ya ce wannan shine ubangiji tauraro ya tafi sai ce la uhibbul afili to bari mu ji sai mu yi faru kuma
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين tauraro ya tafi saura wata sai ya dawo kan wata tunda suna bautar wata falamma ra'al qamara bazigan yayin da da ya ga wata bazigan tali'an ya fito ga wata karara kala hada rabbi shi ma dai ka fassara shi irin wancan fassara yanzu wannan ne ubangiji na ko yanzu ko a tunanin ko wannan ne ubangiji na falamma afala yayin da watan ya shuɗe ya tafi kalmar afala daga al'uful ne shuɗewa tafiya bacewa ai wata shi ma akwai lokacin da ba a ganin shi to yayin da ya ɓuya ba a gan shi ba qala la illam yahdini rabbi sai annabi ibrahim ya ce lalle idan ubangiji na bai shiryar da ni kan hanya ta kwarai ta shirya ba la akunanna min alqawmi ad-dallin lalle zan kasance cikin mutane batattu da Allah ka duba wani uslubi shi din fa ya san Allah ya shirya da shi da shi annabi ne amma yanzu nan saboda mutane ya zo karara ya ce da su ha ku daina bautar gumaka ku daina bautar wata ku dawo ku bautawa Allah za ma sai waye Allah amma sai ya tafi da su a hankali ga ga tauraro ya tafi ya sa musu shakka sai ya ce to bari mu dawo kan wata ya ce wannan shine ubangiji na bari mu gani sai wata shi ma ya tafi da wata ya tafi sai ya ce kai ni kan gaskiya idan ubangiji na bai shirye da ni hanya ta kwarai ba gaskiya zan kasance cikin mutane waɗanda suke waɗanda ba shirayyu ba batattu ya da sa musu shakka to su ma za su ji damuwa to sai da komawa kan wani abu na uku kuma bayan wata ɗin kuma akwai wani abu sai koma kan me
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر na'am فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون na'am إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا na'am وما أنا من المشركين sai dawo kan rana ya yi tauraro ba a yi succeeding ba ya yi wata ba a yi succeeding ba to yanzu ya dawo kan ainihin rana falamma ra'al kamara ra'a shamsa bazigatan yayin da ya ga rana gata nan ta fito fili karara kala hada rabbi sai ce wannan ubangiji na ne hada akbar kai ai wannan ya mafi girma ma'ana akbaru min alkawakibi wal qamar rana tafi tauraru tafi wata girma bai ce hadihi ba sai ce hada duk da cewa ita rana din mu'annasa ce abin da yasa bai ce hadihi ba ya ce hada saboda yana nufin wato hudowar yake nufi ba wai ranar yake nufi ba ko kuma ya juyar da zancen ne dai zuwa ga ma'ana kawai الضياء والنور hasken ranar da hasken watan da hasken ranar yake nufi falamma afalat to ita ma rana sai gashi ta bace yana jira ya ga za ta tabbata sai ta bace qala ya qaum to shikenan daman uzurin guda uku ne na tauraro na wata na rana rana ma ta zo ta tafi sai ce ya ku mutane na kullum sai dawo kansu inni bari'un mimma tushrikun ni na barranta da abin da kuke yi na shirka gaskiya wannan wani Allah kuke bautawa duk wannan abubuwa guda uku da kuke bautawa ba Allah bane na barranta babu ni babu abin da kuke bautawa ku je ku yi naku ni je ne nawa amma ko za ku tambaya ni ina na fuskanta inni wajjahtu wajhiya ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda hanifa izuwa ga ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasai ya salam ni na koma ga bauta ga mahalicin sammai da ƙasai waɗannan wanda kuke gani wa ma'ana minal mushrikin kuma ni ba na cikin mushrikai ba na cikin masu kaucewa hanya na bi hanyar da take hanifan ta kaucewa dukkan fanɗararriyar hanya a nan gurin abinda za mu ɗauka a nan uslubi na da'awa zuwa ga tauhidi mutane ne ka zo ka tarar da su suna shirka suna bautar wani Allah suna bautawa gumaka suna bautar kabari suna ainihin wato roƙon wani Allah suna kaza suna kaza ba zuwa za ka yi kurin ka fara baran musu da kaulasan ba kamar yadda wani ya zo wa'azi wani an tafi za a je a yi wa'azi yana zuwa ce gaba ɗaya mutanen garin nan mushirkai ne kowa mushirki ne wallahi ku zo ku tuba yau ga ga, ga hujja ta zo ya ce ala ma ja musu wa qul ja al haqu wa zahaq al batil ya fara kai su wuta fa ya ce arna ne su mushirkai ne gaba ɗaya sannan su zo saboda wa'azinsa ne za su gane to ya za su fahimce ka mutanen nan suna sallah kamar yadda kake sallah suna azumi kamar yadda kake azumi suna salati kamar yadda kake salati watakila sun fi kama yawaita salatin suna sadaka kamar yadda kake sadaka suna bin iyayensu suna zuwa hajji da umra suna ba da zakka wala Allah an samu kuskuren fahimta ko an samu wasu malamai sun ja su akan bata kafin ka tashe su da kan abin da suke yana da kyau kai amfani da uslubi mai kyau kar ka zama mai kaushi dan kai din ba wayanka bane ba dabara ka bane ya fahimtar da kai ko akwai wanda karfin tuwonsa ne yasa ya gane gaskiya babu shi da haka wannan tsohon tsari da ake bi a zo a yi ta wa mutane kaulasan kafin a ce musu komai ba daidai bane ne yanzu anan da Allah ku duba wani usulubi da annabi Ibrahim ya amfani da shi nunawa yana cikin su ma ba wai yana cikin su aqida ba yana cikin su a mu'amala dan ya jawo su kenan mai wa'azi akwai bukatar ka jawo jama'a ka su taho sannan sai ka rinka musu bayani a hankali a hankali to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sabbaba samar da saɓani da rikici da fada tsakanin al'ummar musulmi kuma gaskiyar ta gagara ganuwa duk ka je wa'azi ka raba mutane kaula san ka dawo kowa ma ya zama arne kai ɗaya ne musulmi to yaya kaga ba daidai bane ka kafarta tsohonka ka kafarta kakanka ka kafarta wani ya ce ma gaba ɗaya ma mutanen garin tun da aka yi garin ma gaba ɗaya duk mushrikai ne duk mutuwa suka yi yan wuta ne su ne kawai suka fahimci daidai hai kai mala akwai mutanen da wallahi suna kan fitira ne wallahi duk wannan sunna da ake kira da tauhidi da waye da koran shirka wallahi wallahi tuntunin suna kora kurin dai sanin su ne ba a yi ba amma kuskure ne mutum ya saki baki ya ce wai duk mutane wai sun sun kafirce ko mutane baka ce da su kafirai sai ka tsayar musu da hujja ba ko da mutum yana aikin kafircin sai ka masa wa'azi kuma ka yi amfani da uslubin da shari'a ta ce ka yi masa wa'azin ba zuwa kai ka nuna shi ba naka bane kana kyamarsa kana faɗa da shi a'a kai masa wa'azi mai kyau na jan hankali kamar yadda qur'ani yayi ta hakuri da mu yayi ta juriya da mu kai masa wannan ya fahimta ya gane taurin kai yace shi bai zai ba to wannan kuma shikenan uqimat alaihi hujja hujja ta tsaya a kansa amma kullum a karatu na da bai wuce cikin cokali ba aya ma bana iya janta sai Allah ma ya taimaka mun ko in na jawo ma sai in tafi wani gurin Allah ma sai ya dawo da ni ko in hada da rabi larabci rabi kaza duk na raba mutane ko lasan kawai ni ni ne musulmi ko kuma duk ba musulmi bane kai ba daidai bane ku yi hakuri fa magana tana da zafi amma haka za ku yi hakuri ku karbe ta dan ita ce gaskiyar magana guda daya duk da'awar da take so ta samu ci gaba da nasara to wajibi ne al'ummar musulmi mai kokari mu haɗa kanmu da mu rabu gwanda mu haɗu da mu kori wasu a cikin mu gwanda mu shigo da wasu ko ba haka bane dan uwanka yana ce da kai assalamu alaikum kana ce da shi yawa wai arne ne shi to mu arne ya taɓa yin sallama ba daidai bane wannan yana kokarin ya nuna shi musulmi ne kace a'a kada mu shigar da rikici irin na siyasa ya zama rikici a game da shi rikicin addini mu ta kuikuya shi mu murde mu ta koran kanmu da kanmu da yan uwanmu a cikin addini kuma addinin nan na Allah ne mu yi kwatan mu gane da yan uwanmu yanzu me ya hasara ai muna da me wato wace hasara za mu yi idan ya zamanto muna da yawa akan fahimtar mu ai riba ne ai da mu zamanto mu 20 ba gwanda mu zama mu 30 ba da na zo na muku wa'azi in baza ku ai gwanda mu muku wa'azi in tattara ku ko ba ka bane kuma al'amari na ilimi din nan yanzu malami da ya zo ya zauna yana karatu yana wa'azi shi Allah ya bashi fahimta ya gane wasu ba su yi wannan karatun nasa ba su gane ba da ka dole bisa hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana ganin mutane suna aikata kurakurai daidai da ɗakin ka'aba yake gana na aisha ke cewa wallahi da ba dan mutanen ki ba su daɗe da musulunta ba da na rushe ɗakin ka'aba لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم da sai rushe ɗakin kaba in gina ta akan ainihin wato yanda annabi ibrahim ya gina saboda an caccanja ta sai in mata kofa biyu su shiga ta ɗaya su fito ta ɗaya amma ina yace ban isan taɓa kaba ba yanzu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu yi amfani da uslubi mai kyau kamar yadda annabi ibrahim ya yi ta ƙoƙarin amfani da wannan sai yace me kuma
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ku daɗa duba uslubin da annabi ibrahim ya daɗa yin amfani da shi waɗannan humalan mushrikai ne tantiran mushrikai ne arna ne ba sa sallah ba sa komai ka duba yadda ya haƙuri da su da irin uslubin da ya amfani da shi wajen kiransu ballantana ɗan uwanka wanda shi din yana sallah yana dukkan abubuwa na musulunci wala Allah wani abu ne bai fahimta ba aka samu sabanin fahimta tsakaninka da shi wani irin uslubi ya kamata kai masa amfani da shi tunda an yi wa wanda ba musulmi ba ma kyakkyawan uslubi Allah yake ba mu labari yace wa hajjahu qaumu sai gashi mutanensa suna jayayya da shi shi annabi Ibrahim قال أتحاجوني في الله وقد هدان yanzu jayayya za ku yi ta yi da ni akan ubangiji bayan Allah ya riga ya shiryar da ni abin da ya faru shine yayin da annabi ibrahim ya dawo daga wannan gwagwarmaya da wannan wa'azi da ya yi ya koma zuwa ga babansa din nan dai ba musulmi ba azara babansa ya matso da shi kusa da shi bai kore shi ba kawai sai baban shi yake cewa to kai ga gumaka nan ka ɗauka ka tafi ka rinka zuwa kana mana talla la ilaha illallah annabi ya dawo daga wa'azin tauhidi kuma an ɗora masa tallan kayan da yake yaƙar tauhidi duk yadda ka kai da zafi da hayakin kai ko to ya kamata ka duba wannan yanayi da annabi ibrahim ya shiga kaga a can ya ce wa mutane na babu ni babu abin da kuke bautawa ba Allah ba gashi ya dawo gida babansa ya dora masa kayan gumaka ce dauki ka tafi talla to ya za a yi mutanen sun yi jayayya da shi suka yi jidali da shi akan addininsa ya ce ya za ku yi jayayya da ni bayan Allah ya riga ya shiryar da ni a tujadiluna ni fi tauhidillah jayayya za ku yi da ni akan tauhidin ubangiji wa qad hadani kuma alhali Allah ya shiryar da ni lit tauhidi wal haqqi zuwa ga tauhidi da gaskiya wala akhafu ma tushrikuna bihi ni ba ni jin tsoron abin da kuke shirka da shi cewa suka yi da shi kai Ibrahim ka ji tsoron gumakanmu malaman tafsiri suke ce lokacin da ya ɗebo gumakan yana tafiya da su yana yawo da suna cewa jama'a wa zai sai abin da zai halakar da shi haka yake talla kaga a nan gur ya bi umarnin babansa ne ya dauki gumakan da ya fito na fito ce ba zan yi ba kaga shirka ne fa tallan kayan shirka ne sai da gunki shirka ne ai taimakon shirka ne amma ya haƙura dan ya bi baban shi watakila wajen bin baban zai sa idawo da baban hanya ta kwarai amma da ya shigo kasuwa sai yake cewa wa zai sayi abin da zai halakar da shi a wata riwayar malamai suka ce da yayi tallan yayi tallan sai mutane suka ce ah ya za ka ce mu zo mu sai abin da zai halakar da mu suka ce bara mu saya ba sai ce dama abin da nake so kar ku saya da ya zo sai ya tafi da su bakin ruwa gumakan da ya tafi da su bakin ruwa sai ya je ya kakkafe su sai ya sassare su sai sun koyar da su yace ku sha ruwa ku sha ruwa kuma jama'a suna ganin shi ya sare gunkin abin da ya sa ya sare shi anan dan yaga zai rama ko bai zai rama ba yaga bai rama ba ha an sare Allah kuma bai rama ba sai sai aje su baki ruwa ce ku sha ruwa ba wai dan ya san za su sha bane a'a shi ma wani uslubi ne na wa'azi yana so ya nuna musu ko mutanen naku ga allolin naku na sare ko basu mun komai ba sannan kuma gashi na ce su sha ruwa ba sa iya shan ruwa kishi kuna jin kishi ruwa mun yi muna yawo da ku sha ruwa suka suka kasa shan ruwa to shine annabi ibrahim ya ce wala akhafu ma tushrikuna bi ni ba ni jin tsoron abin da kuke shirka da shi ba su iya cutar da ni da komai ba duk wanda yake jin tsoron boka ya ji tsoron tsumma ya ji tsoron shirme duk wanda yake jin tsoron wani mai bugun ƙasa ko mai duhu ko mai ba duhu ko mai ka ji tsoron banza bai isa ma komai ba ya ce illa an ya sha rabbi shay'an wannan istisna'i ne munqati'i abinda ake nufi sai dai in ubangiji na ya ga dama wani abun zai iya faruwa a kaina amma in Allah bai so ba ba abin da zai faru wasi a rabbi kulla shay'in ilma lallai ubangiji na ya yalwaci komai da komai da ilimi afala tatadhakkarun yanzu ku ba kwa tintintini ku wa'aztu ku gane gaskiya wa kaifa akhafu ma ashraktum
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بال أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون annabi ibrahim yake cewa a wa kaifa akhafu ma ashraktum yo ya ma za a in rinka jin tsoron abin da kuke shirka da shi in ji tsoron gunki wa hiya la tubsiru wa la tasma'u wa la tadurru wa la tanfa ba sa ji ba sa gani ba su cutar ba ba su amfanar ba in ji tsoron gunkin ku wala ta kafuna annakum ashraktum billahi ko kuma ba kwa ma jin tsoron cewa kun yi shirka da Allah ko kuna shirka da Allah malam yunazzil bihi alaikum sultana kuna ta yin shirka da Allah akan abin da ba ku da hujja ba ku da dalili akai hujjatan wa burhana alhali Allah ubangijin ku shine alqahirul qadir ala kulli shay to fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn yo wani bangare ne tsakanin bangare na da naku ya fi cancanta da samun wato al'amnu aminci ni ne ko ku in kuntum ta'lamun idan har kun kasance kun san abin da kuke da ni da ku ku da kuke ainihin wato bautar gunki bautar wani Allah ba ku jin tsoron Allah akan abin da kuke yi wa na kuke yi na bauta wani Allah ni din kuma sai in ji tsoron gumakanku to da ni da ku waye fa samun aminci ranar tashin alkiyama to shine aya ta ƙarshe Allah ya bada amsar yake cewa
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شكرا الله يقول الذين آمنوا ودن سكي إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba ga imani amma babu shirka wannan shine abin da ake so ula'ika lahumul amn ai waɗannan su ne suke da security su ne suke da aminci su ne suke da natsuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu hadisi ya tabbata daga alkama daga abdullahi ibn mas'ud yayin da Allah saukar da wannan aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ai wannan abun sai ya tsananta ga musulmi sahabbai a lokacin saboda an ce zulm an yi amfani da kalmar zulmu kaga anan watakila sai ka ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba sai suka tsammanci zulm anan ana nufin me zalunci ne sai suka ce ya rasulullah fa ayyuna la yadhlimu nafsahu waye cikin mu baya zaluntan kansa da kansa waye bai zaluntan kansa ko ya zalunci iyalinsa manzala ce laisa zalika innama huwa shirk ai ba az-zulmu anan ba zalunci ake nufi ba ana nufin me shirka ne alam tasma'u ila ma qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izu yanzu ku ba ku ji abinda annabi luqman ko bawan Allah luqman yake gayawa ɗansa a lokacin yana yi masa wa'azi ba wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya ce ya kai ɗana kada kai shirka da Allah lalle shirka la zulmun azim babban zalunci ne ashe ana iya fassara az-zulmu da ma'anan ashirku to kissar gaskiya bata kare ba sai dai lokacin mu ya kare sai ku yi hakuri mu tike a nan gudun sai gobe sai mu dasa mu ji abin da ya faru abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah muke roƙo yayi mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai mu saurari tambayoyi kafin tambayoyi cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana kun ga ga yadda Allah ya kaddara aka samu wajen karatun mai yalwa da kuma babu matsuwa babu takuruwa ko yana shan iska babu bukatar banka da mafici ko na makamancin wannan ko wani ya tare wani wannan yana cikin ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala muna fatan ya daɗa rufa mana asiri ya ciyar da mu gaba ya taimake mu gaba ɗaya to amma akwai matsalar wurin zama abin shimfiɗi tunda abin gashi nan haka haka ya zo a jujjuyi a murɗe sai ku yi haƙuri ku karɓe shi a haka kowa zai zo gurin karatu ya taho da sallayarsa ya taho da kamar yadda kake tafiya masallacin juma'a ko sannan kuma majalisin yana buƙatar sadakar taburmai kuma yanzu yan uwa yan hizba da masu zagayawa duk a zagaya kowa ya bada abin da ya sauwaka don taimakawa a gudanar da tafsirin da abin da za a yi na sayan shimfiɗa da kuma sauran abubuwa amma a nan kafin a sayi abin da za a saya wanda yake da tsohuwar taburma ya kawo mana ko sabuwa ma ya kawo mana wanda yake da sallaya zai taho da kayansa sai ya taho da ita ya zauna wani ma ya zauna insha Allah abin da za a fara yi kenan kuma muna fatan da gobe za mu ga canji yan uwa ta da tabarmai ai yan uwantaka wanda kuma za su bada na fi sabilillahi to wanda za su taimaka kuma su yi sababbi ma irin manya manyan nan su kawo to muna fatan Allah musu shimfiɗa a gidan aljanna su ma akwai dan uwa da ya sai mana sabon inji inji sabo ga dagar a cikin ledarsa amma ya ce kar a faɗi sunansa muna yi masa addu'a ubangiji Allah yadda ya haskaka mana wannan wurin karatu Allah ya haskaka masa kabarinsa kuma Allah ya ƙara masa samu kuma Allah ya ƙara mana irinsa akwai dewa waɗanda suka cire dukiya suka taimaka suka bada aka yi ta gudanar da wannan abubuwan duk abin da gani yana gudana a nan kuɗi ne muna fatan Allah ya musu sakayya da albarka kuma Allah ya yawaita mana irinsu waɗanda suke niyyar za su taimaka ma nan gaba kuma Allah ya ba su ikon taimakawa din yan agaji sai ku zagaya kafin mu amsa tambayoyi a samu abin da aka samu kuma gobe muna jiran mu ga taburmai da za ku taho da su da shimfiɗu insha Allah ta'ala in baka zo da taburmar sadaka ba ka zo da taka ta taimako in an gama ka naɗe kayan ka ga tafi da ita
mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum kamar yadda ka yi bayani malami akan matsalolin ƙasar nan to amma ga malamai suna wa'azi ɗalibai suna karatu ko muna ƙara shiga ayyukan amma kuma matsalolin sai karuwa su ke yi tambaya ta anan ita ce me yake jawo haka nan kuma ina mafita
wannan wata magana ce a dunkule ina jin la'alla ko yana magana akan dan sanda da soja da waye-waye da sauransu Am, shiga aikin ba shine ke jawo matsalolin ba na farko matsalolin an same su ne daga rashin samun orientation da karantarwa ta kwarai ga su waɗanda suke sojojin ne ko 'yan sandan ko immigration ko customs ɗin zan buga maka misali guda ɗaya kakin soja ɗin ba shine ke ɗauke da rashin mutuncin ba kakin dan sanda ba shi ke dauke da rashin mutuncin ba a'a wace irin tarbiyya aka yi masa yanzu idan aka je training na soja recruitment da ake na sojoji ko a ina ma ake a Najeriya za ku rika ganin motoci na kiristoci suna shiga suna ware jama'a su suna yi musu wa'azi suna cewa za su yi wa addinin su aiki ne amma da wahala ka ga wata kungiya cikin kungiyoyin nan na musulunci da muke da su masu yawon wa'azi sun shiga wurin da ake orientin sojoji ko 'yan sanda ko na abuwai da sunan su je su yi musu wa'azi ba su zuwa ga NYSC camps da ake da su kowane camp da ka sani a Najeriya waɗanda ba musulmi ba suna zuwa su tattara mutanensu kuma ba laifi suka yi ba daidai suka yi kowa ya rike addininsa abinda mutum ya gani ya yarda da shi yayi kai din da ka yarda da addinin naka baka yarda ba ai baka baka je kai masa hidima ba sai ga NYSC din mutum ya je gama service ɗinsa ba wani malami guda ɗaya da ya gani ya je masa wa'azi a wannan wuri da sunan in ya je aikin NYC din ne ya taimaki addini ba a yi da wahala amma za ka yi ta ganin ainihin wato ƙungiyoyi da dama na waɗanda ba musulmi ba suna shiga sannan kuma abin da nake so ku daɗa ganewa shine wallahi shigan nan shi ya fi rashin shigan amfani lokacin da kake da wakilci ko mun lalacewar wakilcin ya fi baka da shi amma akwai bayanai da hujjoji da namu kawo nan gaba kaɗan babu lokaci ne da a ce babu mu gwanda mu akwai mu a ciki da mu din ma aka samu lalatattu a cikin mu ake samun matsala ballantana a ce babu mu kwata-kwata duk gadaraka da addininka da kake gani baka da tanadin da zaka iya tsayar da addinin naka a nan kasar in aka zo wani lokacin da baka da wakilcin baka da mutane naka a cikin jami'an tsaron wallahi sallar sai a hana kai kuma kai baka da tanadin makamin da zaka iya yaƙa su baka da shi tunda duk makaman suna hannunsu kuma baka da tanadin abincin da zaka iya rike kanka in ma an shiga yaƙi din da haka a shiga wajibi ne ba ma wai ba wai wai abin nan ba dole ne a shiga soja a shiga ɗan sanda dan a taimaki addini ba wai dan a je a taimaki kafirci ba amma insha Allah akwai bayanai da za su zo ku yi hakuri nan gaba kaɗan don saboda bana son ɗauki bayanin za mu faɗaɗa da yawa amma dai ku bi ni bashin sa insha Allah gabar magana za ta zo kai
mai tambaya na gaba ya ce shi malam zan iya sa wa'azi domin wani ya ji saboda kawai a saboda akwai wasu halayensa da yake da su wanda kuma ana magana a kansu a cikin wa'azin kuma menene sakamakon yin haka
idan ka yi da kyakkyawan niyya Allah zai baka lada kamar a garin ku ne ana barna ana wani abu sai ka gayyato malami ka bashi maudu'i kace yayi wa'azi akan kaza da kaza kai ma wa'azin ya shafe ka dan kai ma an dada tunatar da kai ka dada kamewa akan kamewarka sai kai da kyakkyawan niyya dan dan uwanka ya gane wannan kana da lada kuma Allah zai baka lada amma akwai wanda babu lada sai zunubi a ciki wanda zai je gayyato malami ya ce da Allah a karma kallawa a mana ragargaza da Allah a ragargaje mana su kwanan nan wani ya taba mun auka duka bai wuce sati uku dab da ramadan ina ji yana cikin wazukan karshe da na yi daga Benue yake ya gayyace ni wa'azin amma ba a Benue za a yi ba a wani gari za a yi can wani ƙauye shi yana ce yana neman kuɗin sa an gama shirya wa'azi za a tafi sai bugo mun waya sai yake gaya mu a garam kan lawa lafiya kan lawa gaje to wallahi mu dai malam gashi dai neman tuwo ya hana mu zuwa gurin karatun nan amma da Allah karam kalla in dai Allah ya saka isa lafiya a garin namu akwai kaza akwai kaza dan Allah karam kalla a ragargaje mana su haushi ya ishe ni na rasa inda na ce kaga waɗannan su suke fitar da malamai daga ikhlasi ina malami zai je wa'azi aka ziga ka kafin ka tafi ya ayi ragargaza malam ai ba komai za mu yi shikenan ka tashi daga ikhlasi ka dawo kana aikin dan adam zaka tashi kuma a kiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk ragargazar da zaka yi kai ma akwai inda za a ragargaje ka ko ba ka bane ba ba wanda bai da kashi a duburarsa kawai mai wa'azi ka yi wa'azi tsakani da Allah kada ka yi wa'azi don niyyar cin mutuncin wani kakka idan saboda akwai kaza ne mu ɓatawa ne ya ji zafi wani ya zo na ka amma yau an mana maganin mutanen nan ayya to wannan ba hanya ce mai kyau ba so ake ayi lalle ayi wa'azin ya shiga yayi tasiri a gane ake so ba wai a daɗa kora mutane ka annahum humrun mustanfira farrat min kaswara ba a a jawo su kun fahimta a jawo su jiki ba wai a kore su ba Allah gane da mu
wannan ya ce assalamu alaikum malam jiya kai bayani akan kwanciya a kifi babu kyau shin kwanciyar da mutum zai yi amin, kwanciyar da mutum zai yi barci ne ko kuma har wanda mutum zai yi domin yin rubutu ko kuma wani abu ba bacci ba
duk kwanciya duka hata in rubutu za ka yi din bai halatta ka yi a kife ba sai ka dan gota ai akwai da ake ka dan gota ko ka dan dora kafarka akan wani abu amma ashaddu tahariman wanda za ka kwanta ka yi bacci bacci ya dauke ka akai din wannan akwai hadari dan an ce kwanciyar yan wutar jahannama ne to in ka mutu ka wuce ta a haka ba kaga mala'iku sun samu sauki kawai sai su kara ka gaba a kiyaye
mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum malam mutum ne yake kiransa da sunan yan bal kafirai kuma yake ansawa shin menene hukuncin shi mai ansawa da mai kiran nasa
wallahi kiraye kirayen mutane da sunan na kiwar da ba wanda iyayen suka yanka musu ba haramun ne qur'ani yayi bayani haka suratul hujurat haka Allah ya kawo ciki Allah ya hana bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun tir da suna na fasikanci bayan imani duk sunan da za a liƙa ma ba sunan da iyayenka suka liƙa maka ba wallahi wannan suna ba sunan alheri bane kuma wannan al'ada ce ta kafirai ko mai kamata mu rinka amfani da shi ba kuma abin da yafi komi ciwo ma a sa ma sunan kafiri ma kai kana musulmi kuma ku lura da wani abu duk inda kafiri ya kai kafiri za ga da wahala kaga ana kiransa da sunan wani musulmi kama a ce wani kafiri a rinka ce da shi ibnu taymiya yana murna ka taba ji ko ka ji wani kafiri ana cewa da shi ibnu al-qayyim yana kadawa saboda me ba su taba yadda ba ba su yadda da naka ba ka gani ko kuma a liƙa maka sunan gausi ko kutubi ko shehi za ka taba ji to me yasa kai kake karban na wani wanda baya son addinin ka yake kyamar ka to mu mu shari'ar musulunci ta nuna mana sunan da za mu yi amfani da shi shine sunan kwarai da ka sa suna na wani bai da amfani yanzu irin yan bol din nan wasu makiya Allah ne an tambaye wani aka ce a duniya wa ka fi ƙi ya ce musulunci da musulmai begam ko Allah ya taimake mu aka yi wannan hira duniya ta ɗauka hira ake kasan ɗan jarida ko yana tambaya kai kam a rayuwarka me ka fi ƙi sai ce musulunci da musulmai to ya ka gani kai kuma ka zama takwaransa kaga ba daidai bane to wannan wanda ya bayyana kenan fa Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda suka boye a cikin zukatansu wallahi shi yafi girma to abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada da kuskure ko tutuba harshe Allah ya mana afuwa ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunannikinka da idan an roƙe ka kake amsawa ya Allah dan albarkacin wannan azumi na watan Ramadana ya Allah duk wanda ya zo wannan guri ka biya masa bukatarsa duk wanda yake da bukata ko ya faɗa ko bai faɗa ba Allah ka biya masa ya Allah ka sanya albarka cikin wannan karatu namu ka raba mu da kuskure da tuntuban harshe da son zuciya da faɗin ra'ayi da amfani da zafin rai wajen tabbatar da wani hukunci ya Allah ka dora mu akan hanya ta daidai Allah ka haɗa kan al'umma musulmi ubangiji Allah wannan gari namu ka sa albarka a ciki Allah ka raba mu da sabani Allah ka haɗa kawukan mu Allah ka sama mana damana mai albarka yan kasuwan mu ka sa albarka cikin kasuwancin su ma'aikatan gwamnatin mu ka yi albarka cikin albashin su masu aikin hannu aikin sana'ar hannu ubangiji ka albarkace su masu shaguna ka albarkace su masu dukkan wata sana'a ka sa musu albarka ciki ubangiji ka sa mu gama da duniya lafiya wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah duk wanda yake niyyar ta da hankalin al'umma cikin musulmi yake ko cikin kafirai ya Allah ka mana maganinsa ya Allah ka kwantar da dukkan fitina ka samar da zaman lafiya ka samar da zaman lafiya jami'an tsaronmu cikin musulmi ubangiji ka farkar da su su gane ainihin addinin su kuma su san wakilcin da suke dauke da shi kuma ya Allah ka ba mu zaman lafiya da mu da waɗanda ba musulmi din ba ka sanya mana albarka a cikin kasuwancin mu da komai da komai kuma Allah abin da kake bayarwa na wannan wata mai albarka na rahama da gafara da jin kai da arziki da tausayi da yalwatawa da wasa'awa Allah ka samu cikin su ya Allah duk waɗanda zaka yanta daga wutan jahannama a wannan wata ya Allah ka rubuta mu a ciki wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin iyayenmu kakanninmu malamanmu makotanmu abokananmu matanmu yan uwanmu Allah ka ji kansu da rahama mu ma ka sa mu cika da imani Allah ka albarkaci rayuwarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم